bayan ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan rana ta asabar 25 ga watan azumi na wannan shekara ta 1447 wanda da izinin Allah kuma yau ne ranar da za mu rufe wannan tafsiri target namu na izu biyu a kowace shekara insha Allah yau ne zamu cika izu biyu saura aya biyu kuma zamu kammala su da izinin Allah muna cikin suratul nisa daga wannan masallaci na al-afat dake cikin garin Gombe a wannan kasa ta mu ta Najeriya wanda ɗaya kirgen kuma ɗaya kirgen kuma sha hudu ne ko ga watan March 14 ga watan march 2026 to jiya mun tsaya a aya ta 21 yau za mu tashi aya ta 22 inda muke tattauna matsalolin aure da hukunce-hukunce na shika abu guda ɗaya ne ban ƙara ba a tsarabe-raben shika da muka yi mun faɗi wanda ya wajaba ya shika mun faɗi wanda ya zama farilla ya shika mun faɗi wanda haramun ne mun faɗi wanda makaruhi ne sannan mun faɗi wanda mustahabbi ne amma a wajen wani wani wani mustalah na fuqaha mustahabbun ma al-karaha duk da ci akwai makaruhi mai cin gashin kansa amma mustahabbun ma al-karaha to akwai guda ɗaya da mu faɗa ba wanda shi kuma tsantsar rashin mutunci ne wanda zai zama shi aikinsa shine ya aura dan Allah ya bashi kudi ya bashi dama kawai shi aikinsa kenan ma'asalin ma manufar kenan kafin ma ya aure ta san ya san kawai daga tazo za ta fita to malamai sun yi sabani kan wannan mas'alar da fadi an nikahu bi niyyati talaq wanda tun ma kafin ya aura yana niyan kawai in tazo ya dandana ta ne kawai ya sake ta wannan akwai rashin mutunci wannan la shakka in ka duba har yafi kusa da haramci zuwa ga halacci domin duk uban da ya san in ka auri yarsa lallai kashi saba'in da biyar bisa ɗari shi ne za ta tafi to ba zai aurar maka da ita ba ita ma yarinyar da ta san haka sai dai masu kwaɗayi na yanzu akwai wadda ta yadda ma wuni ɗaya ma inda za ka ba ta sadaki da kayan aure akwai waɗanda ma wani garin da ake canfa su ake cewa aurensu na farko ma su kam sun ɗora shi akan kawai za a kashe auren ne yarinya an ɗora ta akan haka to kaga wannan yarinyar da ita da iyayenta su san haramun suke aikatawa shi ba kuma wancan da yake aurowa da nufin in dai ta zo kawai ya gama da ita zai sake ta haka yake haka ɗabi'arsa take to wannan yana cikin jarrabawa tabbas akwai hatsari a cikin rayuwarsa wannan shine abin da bamu ƙara ba Allah ubangiji ya mana tawfiki to za mu shiga yanzu matan da aka haramta a aura tunda an yi mana maganan aure an yi mana maganan shika to su wane ne kuma aka haramta a aura ta bangaren mata na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا الله سبحانه وتعالى يكتشوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم jiya mun dan taba wannan ayar ba mun taba cewa la yahillu lakum an tarithu nisaa karha mun dan taba wannan matsala din wannan Allah subhanahu wataala sai sake fada mana yace wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i haramun ne ku aure abinda iyayenku suka aura na daga mata ai kazantin tayi yawa babanka ya aura kuma kai ka je ka aura illa ma salafa sai dai abinda ya kasance da kuna aikata shi a jahiliya yanzu a cikin ku yanzu nan da aka Allah ya wannan hanin yace haramun ne ya haramta to ba mamaki wa'anda ake yi wa magana akwai wanda yayi a baya to sai aka nuna musu abin da ya faru a baya illa ma qad salafa in a cikin ku akwai wanda a baya tunda haka ake yi yayi haka to wannan an yafe masa innahu kana fahishatan domin yin hakan alfasha ce mummuna wa maqtan don Allah ku rike wannan kalmar wa maqtan innahu kana fahishatan sai aka kara wa maqtan ina ga wata gilba za ku fahimci me nake nufi ba sai na kara kawo ayat zina Allah cewa wala taqrabu zina sai ce innahu kana fahishatan babu wa maktan innahu kana fahishatan kadai wa sa'a sabila nan kuma kace innahu kana fahishatan wa maktan ina ga kawo ta zai sa ku rike min kafin da zo bayani da kace innahu kana fahishatan lalle auren matar da babanka ya aura wannan babban alfasha ce wa maktan kuma abu ne wanda yake fusata ubangiji Allah yana fushi da shi kai shi kansa uban zaka fusata shi wa sa'a sabila kai wannan mummunar hanya ce wannan tafarkin ba ta yi ba wannan bai yi ba saboda shi ibn abbas allah ya kara masa yadda ya gaya mana sababin saukan ayan yake cewa kana ahlul jahiliya su jahiliya yuharrimuna ma yahrumu duk wani abu da ka sani musulunci da yazo ya haramta na auren mata to su ma suna haramta shi illa imra'atal ab sai dai matar baba wal jam bainal ukhtaini da kuma ka auriya da kanwa shine a jahiliya su wannan ba su haramta shi ba a jahiliya shi yana nan amma galibi sauran abin da za mu shiga hurrimar alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati ardanakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatukum wa inna da zamu zo wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum an tajmu bainal ukhtayn to wannan bainal ukhtayn in ka dauki wannan aya da nikahu zawjatul ab wannan wannan sune kawai ba su haramta ba illa ma qad salafa sai dai yawa sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa wala tankihu ma naka abakum min nisa illa ma qad salafa sai dai in abin da ya wuce ne a baya wa an tajma'u bainal ukhtayn da kuma ayal Allah ya saukar da wannan karshen shi ma dan a tabbatar musu wa an tajma'u bainal ukhtayn shi ma hada mata abin nan kanwa da ya ka aure su gaba ɗaya shi ma haramun ne to nan gurin yana nuna mana cewa duk abin da aka haramta a yanzu kafin ayi haramcin inda ka aikata shi to Allah subhanahu wataala ba zai kama ka ba kamar yadda abin da kai da na lada sai aka canja shi aka ce yanzu babu lada a kansa an canja sai kai ta yi baka sani ba sai daga baya to daga baya in ka sani sauran da kai shi ma akwai lada kamar yadda aka samu mutane suna ta kallon baitul maqdis sai Allah subhanahu wataala ya canja alqibla ya mai da ita makka sai suna tambaya game da ƴan uwansu wanda su ba su samu kallon makka ba har Allah ya dauki ransu su su kudus suke kallo suke sallah to yaya al'amarin su Allah ce wa makana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ba zai taba ladan ku ba aladan su wa entam Allah ba zai taba shi ba saboda su kafin hukunci ya sauka ya wuce to haka waɗanda suka mutu su ma duk Allah ba zai kama su ba innahu kana fahishatan wa maqtan lalle al'amari ne mummuna wa sa'a sabila kuma mummunan tafarki ne shi yasa ita matar uba tana haramta ga ɗa bi mujarradil act daga an ɗaura auren in akwai ta mace ana ɗaura aurenta to duk 'ya'yan mutumin ta zama haram ko da bai tare ta ba ko da bai tare da ita ba daga an ɗaura aure ta zama haramun ga 'ya'yansa gaba ɗaya wanda za mu zo mu tattauna akwai waɗanda daga an ɗaura ta haramta akwai wanda kuma in an ɗaura sai an sadu da ita shine ta haramta mun gane ko wanda zamu zo mu tattauna su a aya ta gaba dan haka Allah subhanahu wataala ke cewa wala tankihu ma haka aba'ukum wala tatazawwaju ayyuhal mu'minun karku aura ya ku mu'minai zawjati aba'ikum min ba'dihim matayan iya abin nan iyayenku bayansu illa ma wa kad minkum min zalika fi jahiliyatikum sai dai in abin da ya faru a jahiliyarku aw qabla taharimihi ko kuma kafin a haramta fa innahu ma'fun anhu wannan shari'a ta daga muku kafa babu laifi an yafe muku innahu kana fahisatan wa maqtan lallai wannan al'amarin alfasha ce wa maqtan kuma abun kyama ne abun fushi ne ga wajen Allah subhanahu wataala wa makatan wa sa'a sabila lalle kuma hanyar ba ta da kyau al'amarin ba shi da kyau amma a wajen zina Allah subhanahu wataala sai ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan kade ba ce wa maktan ba ba ce wa maktan ba wali karkashin haka malamai suke cewa malamai suke cewa anna man zana bimra'atin min maharimihi domin wannan ashaddu min zina shi ka auri matar babanka yafi zina girma yafi zina girma sannan zina kala kala ce da wanda zai yi zina a gombe da wanda zai a cikin garin maka ba bambanci akwai bambanci ba to haka da wanda zai yi zina da wata a can gefe da wanda zai yi zina da yar uwarsa kisa suke cewa zinal maharim ashaddu min zina ko kuma ashaddu min zina dan haka wasu malamai ma suke cewa da kai wanda yayi zina da yar uwarsa yassa kanwarsa yar uwa haka ta jini kai zina da ita to shi ko budurwa ne shi ko wanda bai taba aure bane shi ba maganar bulala 80 bane jefe shi za a yi haka wasu malamai suka tafi saboda girman lamarin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi faɗan manya-manyan zunubai guda biyu aka ce ka gaya mana zunubai da suka fi kowanne girma sai ke cewa an tushrika billahi wa huwa khalaqak kai shirka ga Allah ka hada Allah da wani alhalin shi ya halicce ka ya halicce kuma ka zo ka nuna ga wani wanda zai iya daukan functions na ubangiji subhanahu wataala ka nemi taimakon wani ka nemi istighatha da wani istastaghisuna rabbakum ko ubangiji ne ake ake ake ake neman gausu da shi shine gausu babu wani gausu sai Allah shi kadai istastajibu istastaghithna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika kaga ubangiji ne shi kadai ake neman taimakon sa ba za ka fadi ka kira sunan wani ba komi girman sa komi kusancin sa ga Allah ko annabi ne malakun muqarrabun aw nabiyyun ko babu mursalun ko wani annabi da aka aiko ba za ka nemi taimakon sa a wajen sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam in ka je makka in ka je madina addu'a zaka masa kanka bari ba roƙon sa zaka yi ba ba a roƙon annabi to Allah ya ce annabi ya ce kayi wa Allah shirka shi ya halice ka hada shi da wani wannan ba zunubin da shi girma sai aka ce sai wanne sai annabi ke cewa wa an tasniya bi halilati zawj bi tahalilati jarik a ce kayi zina da matar makwabcinka saboda cin amana ta wuce duk inda ake tsammani makwabcinka wani fa saboda amintaka da makwabcinsa wala zai iya tafiya ya ce iyalaina na bar maka amanansu ma'ana hadda matar kai ne mai saka musu ido ka tafi zaka ga waye shigo nan gidan waye tafi nan kuma haka al'adar mu muka tashi a kanta al'adar mu zaka ga daga an ga mutum yana kai kawo tsakanin matar mutum in baya nan za a buga masa waya wasu ma wallahi wasu tsayawa suke a kofar gida daga ya fito kai waye ne me kawo ka nan gidan nan fa gidan makwabcina ne baya gari me kawo ka wani ma zai shiga kan matar ya ce wane ne wannan ya shigo kuma za ta ce ai babban kawun waye ne ce a ba a haka ai babban kawun waye ai yayi nisa mai gidan kin yana nan ai ba zai bari ba mu ma ba za mu bari ba akwai wannan amanar a al'adance annabi ya ce wanda ya zina da matar makwabcinsa bayan shirka babu zunubin da ya fi girma irin wannan saboda cin amana ce to shi yasa Allah ya ce wa maqtan dan a nuna maka ya fi zina zunubi amma a wajen zina ba a ce wa maktan ba sai aka ce innahu kana fahishatan wa sa'a sabila amma a nan gurin aka ce innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila to sai aka mana yanzu anan mun samu haramci guda biyu ɗaya da nassin ayan ɗaya da hadisi amma bari mu dauki iya na aya mu ce ubangiji ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salam sai Allah ya kawo mana sauran kuma sai ya ce hurrimat alaikum ummahatukum na'am حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى da ya gama mana bayanin abin da ya haramta na auren matan uba a nan gurin ana nufin matan uba banda uwarsa fa a ba su duk zunubin su ba su auren uwarsu ce ai matar ubansu ne a'a matar uba wanda ba uwarsu ba to Allah da ya gama wannan bayanin sai ya dawo kuma sai yana tafsiri yace hurrimat alaikum ummahatukum to mahaifiyarku ta haramta a gare ku ai harrama Allah ta'ala aidan alaikum ma'atar rijal nikaha ummahatikum an haramta muku ku aure abin nan iyayenku mata wa akhawatikum da kuma kanne ko yayye mata mutum ba zai aure kanwarsa ba ba zai aure yarsa ba min jihatir rida'a hudima alaikum ummahatukum sai aka ce mi wa banatukum ko an haramta muku ummahatukum iyayenku mata wa banatukum da yarka da take aifa kana irin kazanta ne wa akawatukum da kanwarka ko yarka ko da ba uwarku da ba ko da ba ubanku da ba in uwarku ɗaya ne ba uba ba ɗaya ba haramun ce in ubanku ɗaya ne ba uwa ɗaya ba haramun ne balle kuma uwa ɗaya uba ɗaya wa ammatukum ammatukum kanwar mamarka ko uwar mama haramun ce binnan uba afwan uba baffiyarka ko goggo kenan ko a wajen fulani ko wa khalatukum da kanwar uwa ko yar uwa ana cewa umma ko haka muke fada a wajenmu ko kanawa mai suke cewa to na su suke cewa umma ko to mu fulani mai muke cewa inna ko yau mu muna cewa inna lalle haka inna muke cewa mu muna cewa inna fulani kanwar uwa kuma kanwar uba kuma mai muke ce mata da fulatanci yau goggo ne ko yau to hausa ma goggo suke cewa ubaba ko yau wasu kuma baba sai an gane dai haba wa banatul akhi yar wanka ko yar kaninka shi ma uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya a'a uwa uba uwa uba uwa ne ɗaya kadai duk sun haramta sune banatul akhi wa banatul ukhti yar yarka ko yar kanwarka ta kowane fiska wa ummahatukum allati arda'nakum da ma da matan da suka shayar da ku nono mace in ta shayar da kai nono ta zama mahaifiyarka wa akhawatukum min ar-rida'a da duk wanda kuka sha nono tare koda ba yar wannan matar bane wata mata a cange wata yarinya a cange ta dauko ta daga nisan duniya kai kuma kana nan garin duk wata mata irin yan haya masu shayarwa na haya duk aka tara ku to lalle akwai akwai ya dace akwai akwai littafi na registration da address in an tashi sai a gaya maka to kai fa wance akwai wance a wani kauye can daga nan ma sai ka yi tafiyan kilomita 300 abin nan 3000 sannan ka je garin to a garin akwai mai suna wance gidan alhaji wane gidan wane mai suna wance wannan haka ya dace a yi don ko wata ran za a hannu wata ran za a hannu to in dai kun sha nono tare shi yasa a nan gurin kar na wuce a nan gurin kar na wuce wasu munanan al'adu da muke da su alhamdulillah yanzu al'amarin gidan biki duk ya ragu mata tana da ɗa ɗan wata hudu waccar kuma tana da ɗa ko waccar kuma tana da ɗa ɗan wata biyar in an haɗu a gidan biki in wannan ta bar yarta tana kuka ita kuma wata shiga ban ɗaki kafin ta dawatar kawai ta ɗauke ta dabata nonon ta ta sha sai ta sha kuma tsotsan nan in ya kai tsotsa biyar a wa'annan shekarun da muka faɗa shikenan ta haramta ga ɗanta da duk ‘ya'yanta ma ta haramta shi yasa ɗazu a karatunmu na jiya da mata mun taɓa wannan matsala ɗin wallahi mata ta zo nan gudun ta ce wata biyu da yin auren nan wata biyu kuma ta san wannan yarinyar da yaron da suka yi auren ‘ya'yan baffani ne ummomi haka suke ‘ya'ya kuma ta san lallai waccan ba ranar da za ta zo gida ta shayar da ‘ya'yanta ta ce to akwai aiki kuka take wallahi tana nan gurin tana kuka sai na ce to abinda za a yi yanzu kina tsammanin yana tana daga cikin yarki tana daga cikin wanda aka shayar ne ki je ki tambaya mana tabbaci sai na ce amma fa in kin je karki nuna mata matsalar raba aure ne da sauransu ki je ki dan yi hira da ita sai tana tambayin ta ce ni da na san ƴaƴana galibin ƴaƴana renon su kusan ma kina taya ni reno ki ba su nono wance wane ta ce eh wane wane ai na shayar da shi har aka zo kan wani yarin ta ce "Ah, wannan ai in kin manta tsakani na da ke da ita ai lokacin ma bana shayarwa lokacin babu ita ban bata nono ba ai ha ba mata ta jin shi ne yau ta zo tana ce malam alhamdulillah wallahi ta tabbatar min bata taɓa bata nono ba na ce Allah ya tsere da ku to kaga wani kin da mutanen mu suna kan addinin da in ka karantar da su za su bi ajiya da ta zo she is ready in har an share yau ajiya raba auren she is ready amma yau Allah ya tabbatar ba a shayar ba to wannan kira ne kar ake irin jahiliyyan nan kawai ki dau dan mata kawai ki ta bashi nono a je ki baro musu wani aiki bayan shekaru da yawa to shi ne aka ce to in aka yi haka duk yan uwan wannan yarinyar da kuka sha nuna tare da ita kanwata da yanta gaba ɗaya sun zama kannanka da yayyanka sun haramta a gare ka kai kuma da kuka sha nuna tare duk yayyanka da kannanka gaba ɗaya sun zama yan uwanta haramun ne su je su aure ta kamar yadda mahaifiyarta ta haramta a gare ka mahaifiyarka ta mahaifiyarta ta halamta a gare ka duka wa'annan auratayyan babanka haramun ne ya aure ta babanka haramun ne ya auri uwarta ai an baro aiki da yawa oke banda uwa kai ko in uba ne can kuma su kuma iyaye ne amma ita yatta da kanwarta da yatta duk haramun ne a wajen mahaifinka to ya haramu minar rada'ati ma ya harumu minan nasabi duk abin da ka sani dangantaka na aikuwa ya haramta duk wanda muka karanta a baya din nan wanda zamu zo mu faɗi adadin su duk wanda muka haramta ta bangaren jini da kanwarka da yarka da da gongonka da ummarka da mamarka da yarka da yar yanka da yar dan uwanka da yar yar uwarka guda bakwai din nan dukan su yadda suka haramta a gare ka to na shayarwa ma guda bakwai din nan su ma duk sun haramta a gare ka ke sa abdullahi dan abbas Allah gara masa da yake ce manzon Allah ya ce la tahillu li yana fada game da bintu hamza yar hamza hamza ibnu abdul muttalib lokacin da ya rasu an yi rigima ali ibn abi talib yace shi za a bashi renonta jafar ibn abi talib yace shi za a bawa zaid ibn haritha yace shi za a bawa kowa kuma ya kiya sauka ya kiya yadda dan samun lada ku ga zumuncin su na da shine ƴaƴan marigayi wawansu ake yanzu kuma ana zuwa da an haɗu marigaya da su sai a ce to yanzu kai wani kai ne gidanka ba kaza ina kuma fa wanda yake magana yafi kowa kudi a gurin to ko kai zaka dauki ƴaƴa uku kai za ana kowa yana Allah la wanda zai dauka amma nan kuma wawa ake yi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayi musu hukunci yace al khalatu bi manzilatil um ai kanwar uba matsayin uwa ce a dauka a kai ta can to sai kuma duka he suka raja'a cewa me yasa to annabi ba zai aure yarinyar ba ma kawai proposal ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa inna halata hilluli bata halatta a gare ni ba innaha ibnatu akhi min ar-rida'a da ni da sayyidina hamza da aka kashe shi a wannan yakin suwaibatul aslamiyya ta shayar da mu tare har ma da abu lahabi duk ta shayar da mu mu uku din nan saboda haka yar hamza ni ta haramta a gare ni ba zan aure ta ba kuga wani zumunci da sai na ali kuma suka so su hada cewa yar dan uwansa ne yar ƴaƴan baffani ne suke da annabi da shi da aka ya aure ta sai ce ai yanzu ya wuce ƴaƴan wannan wannan wannan wannan jurist abin din an toshe shi dan ko mun sha nono tare da Hamza to akhawatukum min ar-rida'a to tunda ya ta sha ya sha nono da babanta kenan yassa ce shi mai aurar da ita ce to kullu man haruma bi sababin nasab ya harumu bi sababi ya harumu mithluhu bi sababin rada duk abin da dangantaka ya hana to shi ma shayarwa ta hana to mun faɗa kowane shayarwa ne yake haramtawa a a sai an tsotsi nonon nan sau biyar shine magana ta jumhurin malamai sai an tsotsa sau biyar khamsu rada'at biyar masu kosarwa kuma a ƙasa da shekarun yaye walwali da tuyar zai na aula da kuna haulai ne kamilai ne yauwa in yaron an samu jinkirin yayensa har ya kai wata wata wata wata wata talatin shi ba a yaye shi ba saboda uzuri to bayan wata talatin din nan da ake ta bashi nono wannan baya haramtawa amma wata 24 din nan haulai ne kamilai ne a tsakanin in ya sha to nan ne yake haramta kuma ya kai tsotso ya kai biyar wasu suka ce tsotso biyar suka ce a abban nan sau biyar ya sha dazu can an jima ƙara can an jima ƙara can an jima ƙara rada'at din kenan wannan shine maganar jumhur wa ummahatu nisaikum matar uwar matarka ta haramta a gare ka uwar matarka haramun ne a gare ka kar matar ta mutu ko a raba auren ya rabu ka zo ka ce ai ga ga uwar ta a'a ta haramta a gare ka uwa tana haramta ga uwarta bi mujarrad al-aqd daga an daura kana auren uwarta a yarta shikenan ta haramta amma ya ba ta haramta da uwa sai an eh eh a'a eh ya ba ta haramta ga ga mutum dai ba ga uba ba dai ya ba ta haramta ga mutum sai in ya tare da uwar an gani amma wannan an daura kawai shi kenan an wuce gurin ana daurawa uwarta ta haramta ta zama uwarka ai amma in uwarka aura Allah ya saka wa malam malam in ya tashi ba mu misali a nan gurin ko ko ana zance ana gani sai sai ya ta zo sai ta wuce a gaban ka sai ka ce to ita haka malam yake mana yadda nake magana nan haka malam yake mana ce ah ai wannan yar tata ce su ce ah to kuma dama akwai wannan ke kika bari ne ta bayani mala Allah ya kara ma lafiya Allah ya kara lafiya aka bari kuma muka yi ta bayani to ai yanzu tunda dai ma an yi sa'a ba a kai har ma lokacin da aka ce ma za a daura aure ba ko kuma kaza to ai ina ga maganan nan ina ga dole ne sai na dawo an jima to kaga sako ya fara isa to haka malamai fiqh suka kai ruwa rana akan wannan wannan budget act wannan a koda ba ai sai an samu dukul sai ko to ma hatukumul lati dakhaltum bihinna ko wanda aka samu dukuli haka wa raba'in ba wa raba'ikum lati dakhaltum shi ma lati fi hujurikum eh ra'ibukum lati fi hujurikum min nisa'ikum lati dakhaltum min nisa'ikum lati dakhaltum ta samu dukuli wallan takun dakhaltum bihinna fala junaha alaikum to haka shi ma sai aka ce haka waccar ita ma ya zama uwarta da khaltu amma ba samu da kuli ba shikenan amma uwa daga an daura kal daya daga an daura uwarta ta zama uwarka shikenan an wuce gurin su malaman hanafiya saboda tsanani da kula da wannan da tsanantawa su suka ce har wacce aka yi zina da ita zina ma yana haramta duk wani abu da ka sani na wa'annan ayoyin da suka haramta kai da suka tayi tsanani ma suka ce wallahi da za a shafe ta ma a samu wani tsautsayi ya sa ka ji daɗi da jikinta ko da hannunta ko a rungume ta to uwarta ta haramta gare ka har kiyama da tashi balle zina dirce wannan malaman hanafiya sun tsananta sun wuce sun tsananta da yawa malamai suka musu raddi suka ce ai ba yadda za a yi haram ta haramta halal babu wannan to da wannan kaman haram ne ta haramta halal to dai abin da sa ake kawo wannan fatawan hanafiya din ana kawo shi ne don a nuna maka girman al'amarin girman al'amarin da kazantar lamarin ai mahaifiyar mahaifiyar mahaifiyar mahaifiyar matarka matarka ne sannan a nan gurin ku duba wani girma na harkar surkuntaka din nan surkuntaka an ɗaura aure da yarta kawai ta zama mamarka shikenan an wuce gurin to ina kuma in ka auro yar har kuka aiku ina ga masu walakanta abin nan surkunan su mu'amala babu daɗi ba a ɗaukan su da daraja ba a ɗaukan su da kima karka yadda ka zama mai karanta a gaban surkanka surukanka manyan mutane ne duk abin da za ka yi ka nuna girmansu ka fito da girmansu sai inda ƙarfinka ya ƙare duk abin da za ka nuna ƙaranta har yau a ce wane ba haka ya dace ba shi yasa abubuwanmu na al'adun nan wanda shari'a bata hana ba karka yadda su sa a kawo cece kwace a harkar auren gidanka in an zo suna duk abin da ka sani ana yin sana al'ada yi musu ka miƙa musu ba rana ɗaya ba ne in an zo aure duk abin da aka san ana saya a yi na al'ada musamman abin da ya shafi mace ba matarka bane in ka saya wani ne zai zo ya saka in ka irin wannan akwatunan in ana yin bakwai ka yi goma sha bakwai in dai akwai hali sadaki ne karka wuce gona da iri shekaru baka mamun gome ce shi wannan kayan kan da ake mai hukuncinsa a nema masa hukunci saboda shi alkali ne ana zuwa da gingimin an zo kuli'i har da shi a wajen mayarwa kayan kuli'i ko iya sadakin ne ka mata kayan miliyan bakwai ka ba ta sadakin dubu ɗari biyu in an zo warware aure ta hanyar kuli'i miliyan bakwai da dubu ɗari biyu za ta dawo da shi ko dubu ɗari biyu kacal o miliyan bakwai kun ji malari o ɗari biyu kadai to wancan shi mene ne yawwa ustaz gyara zama da kyau kai wace fatawa ka ɗauka ka ɗau fatawan biyun nan ko cewa lalle kayan auren nan da ake ya dace ko da ba a faɗa ba hukuncinsa a bashi hukuncin sadaki ko malam suleiman shi ka zaɓa saboda yin abu ta hargitse a haɗa haddasu wajen lissafi to a kotu a kotu ana yin wannan ai ko da ba maganar sadakin ba alƙali ya yi haka ne ko a kotu za a ce to za ki minista da sadakinsa sannan kuma abubuwan da ka kashe ka yafe ko shi ma a mayar maka kuna wannan tambayin ba in ya ce a wannan ba damuwa a to kuma inda inda maganar miliyan bakwai babu labarin ta ba zai je dan dubu ɗari biyu ba ai dama in an je kotun nan na warware auren nan ai har da waccan miliyan bakwai din aka je wannan dole alƙalai ku fitar mana da matsaya ɗaya malamai su yi sitam a kansa in an zo matsaloli ake tattaunawa to Allah subhanahu wataala ya ce wa ummahatu nisaikum da da iyayen iyayen matayenku wa rabaibukum allati fi hujurikum da agolo agwaloli ko agola ko muna ce agola da ce agwala fulani me muke fada ne babban yaya matar yar yar yar matar mutum agwala ake cewa ko agola eh agola ko to mu a wajen mu abin da sa nake irin wayannan tambayoyin kar wasu a gurinsu suna fada da wani abin fada a ce ban iya hausa ba yauwa yanzu akwai wana da yake bibiyan karatuttuka na wataran sai biyo yana kano yana bibiyan karatuttuka na a kano yan lokaci sai bugo mai ce fulanin gombe kenan kun samu matsala yanzu kalmar kaza ka zo fasara ta naji kana ta kama kami to haka dole za a yi ta yi eh ko kuma na fassara kalma da yadda muka santa a nan kai zai ga ta zama wata iri shi yasa zan tambaya me kuke fada a nan ana cewa agwala ana cewa agola eh ana cewa dan amarya yar amarya to wannan kuma abin nan na nigogi ne ko yau mutanen gabar ne ko larabawan gabar ne to haka idan mace nan gurin akwai ka'ida idan mace ta zo da ya gidanka wa raba'ikum allati fi hujurikum idan mace ta ka aure ta kuma tana da ya budurwa da ta kai ita ma ka aure ta to wayannan ƴaƴan sun haramta a gare ku amma me yasa nan aka ce fi hujurikum wanda suka aka zo da su gidanku min nisaikum na daga matanku allati dakaltum bihinna amma sharadi sai in ka tare da uwar yanzu idan ka aure uwar mun gane ko ka aure uwar sai ka zo sai ka ga ga yatta ba abin nan dinta ba to wannan yar agwala wannan yar koda ka biya sadaki an ɗaura aure bata tare ba a daren da za tare sai kaga yatta agwalan nan sai ka ce toke wannan yanzu ita bazawara ce ko budurwa ta ce bazawara ce ta ce to ai a jere ake bi ai galibi yanzu ke yanzu in an aure da ita waje kula da in an aure da ke waje kula da ita ta ce ai gidanka za a zo da ita tana gaba ne ta ba tana da ubanta ba ce tana da ubanta ya ce ki bari a gama da ita ta yaya a ruwan shari'a to sai aka ce minisa kun lati da kaltun bihinna a nan gurin an ce fi hujurikum raba'ibukum lati fi hujurikum agololin matanku da suka zo da su gidanku to in ba sa gidanku ba in tana gidan ubanta ne fara kai tana gidan ubanta amma yar matarka ne ba kai ka haife ta ba nan an ce fi hujurikum nan malaman fiqh suka ce akwai wata ka'ida ta ta ta abin nan ta usul idza kharaja al-kalamu makharaja al-ghalib fala mafhuma lahu idan zance Allah aka ambace shi a shari'a saboda galibi haka ake yi to ba a masa mafhumi baka cewa in ba ta gidanka za a yi aurenta domin galibi an ka auro mace tana da ya budurwa galibi tana biyo ta gidanka ko da ba za ta zauna a gidan ba za ta zo ta yi kaman sati biyu wata daya a gaban uwarta sannan sai ta koma gidan ubanta galibi haka yana faruwa to nan da aka ce fi hujurikum to karka ce fa wacce ba a zo da ita gidanka ba ita ta halatta bayan ka sake uwar a ana yin aure kana tarewa da uwarta shikenan ka zama ubanta ta haramta a gare ka fa in lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaikum in ba ku tare da matan ba babu komai a gare ku in uwarta ba ku tare da ita ba za ka yi auren yar a warware auren a aure yar in ta yadda kenan uwar in ta yadda za ta baka ta gani amma ba za a iya samun wannan rigimar wa zai gamin ta ina rigimar za ta faru ta ina rigimar za ta faru wa zai gamin ta ina za a tada rigimar kuma ayyu a baka din wa zai gamin ta ina na? la in babanta yana raye ne ma zai faru ya ka bata a in babanta yana raye ne ma zai faru yanzu an sake uwarta wa ya sake uwarta babanta sai aka ga uwarta yanzu uban a auri uwarta ya fi kuwa auri yarsa ha a yanzu nan in aka koma wajen uban a ce to ni da uwan na aura ashe akwai ya a wajen ka yar wannan matar ya ce ka je ka sake ta kawai ka zo ka ɗau wannan shi ya gama yau da masa farin ciki ba shi zai masa murna musamman in ruwa ya yi tsami da yawa dama an kai ruwa rana shi zai ƙara ma hucewa ha ce ni yaron nan ya mun komai wallahi ya ce ta fara gani ma tukunna ba ta je ta ki zama a gida na ba yanzu ba gashi yarta yanzu tana abin nan eh ai ba magana hakuri wai ko yana da kuɗi ya yi uwar kyauta to dala in aka yi kyautar nan ya sunan ai ina a kun san akwai halal ɗin da bai dace ba halal ne amma bai dace ba a fatawoyi ana ba da wannan amsoshin ala gafarta malam ya halatta a ɓoye wake don in can gaba ko kuma barin canja ya halatta a ɓoye barkwano can gaba in ya yi tsada a fitar eh ya halatta amma ya dace bai dace ba ya halatta a ɓoye shinkafa shi takan kun san haramun ne ya zama aliddikar haramun ne ita abincin da jama'a suke ci amma abincin da ba jama'a suke ci ba wasu suna ganin shi baya ciki baya cikin tsinuwa da abin nan game da ajiya ya halatta ka zauna ka ci abinci da sirikinka ya halatta mana amma ya dace a gaskiya mu al'adamu bai dace ba can al'adamu ba mutuntawa ba ne ya halatta ka je gidan sirikanka tsakiyar ɗaki ka duba ka ce ni ba gama abinci ba ne ya halatta mana amma hakan ya dace ya taba mana al'adunmu bai dace ba ya halatta ka auri mace sai daga baya kaga yarta tun kafin ka tare ka ce a warware auren ka aure ya halatta qur'ani ma ya ga mana amma ya dace bai dace ba dan qur'ani ya ce muka ya halatta shi ya nuna kuma ya dace da qur'ani ya ce muka ya halatta sai ce dole ne halatta bai ce halatti bai ga maka ta iya yiwa yau ka auro uwar da yamma ta rasu wanda irin wannan halaccin hake baka in za ku iya irin wannan ake nuna maka amma tana raye ya halatta ka ce mata to gaskiya ni naga yarki ni maganan ki yanzu a hakura wannan duk ya halatta amma ko in an je sai a bada labarin marar kunyan nan ko auren bai ba ko wannan din ma gaje in an zo bashi labarin ce kai wannan marar kunya ma wata ya aura fa yazo ya ce a fasa a canja masa dan dan akan baba abun ma yace ya fasa a canja masa da da yatta wala haka za faɗa don haka halatti daban dacewa daban wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa haka ka hada da ya da kanwa wannan haramun ne sai dai a can baya an yi ta yin haka ai harrama alaikum harrama Allahu alaikum aidan aljam'a bainal ukhtaini bi nikah ba za ka hada ya da kanwa ba to nan gurin duk da cewa bari sai mun kammala sai mu dan kawo wani chat da zai dan abin nan din su inna Allah kana gafurar rahima abin da ya faru a baya in har an yin to Allah mai gafara ne kuma mai rahama to wayannan wayannan wanda aka haramta din nan sun kasu kashi uku akwai almuharramatu bin nasabi akwai almuharramatu bis sahri akwai almuharramatu bir radaa sune kashi uku akwai wanda an haramta su ta hanyar dangantaka ta jini akwai wanda an haramta su ta hanyar surkuta inji zazzagawa surkuta surkuntaka akwai wanda kuma an haramta su hanyar shayarwa to wa'annan haramci dai in ka dunkule su sun kasu kashi biyu akwai tahariman mu'abbadan akwai taharim mu'akkat akwai haramci na har abadin abada haka yake haramci akwai kuma haramci temporary wanda wani lokaci ne kaɗan in ya ga- in ya gushe za a iya aura to shi ma na haramci na har abada din ya kasu kashi biyu akwai wanda tun daga farkonsa haramun ne tun daga farko haramun ne akwai wanda a'a farkonsa ba haramun bane da wani abu ya faru ne shi kuma zai- ya zama haramci din har abada amma kafin abun ya faru shi da ba haramun bane mun gane to shine zamu yi magana akan su yanzu haramci na har abada to shine uwa da ya da kanwa koya da umma da goggo da kuma yar dan uwa da yar yar uwa wannan sune guda bakwai to waɗannan guda bakwai din su ma bangaren shayarwa haka suke haramta to kaga yanzu waɗannan bakwai din haramci ne na har abada amma haramci tun farkon sa haramci ne na har abada amma na bangaren shayarwa su ma bakwai din nan ne su ma bakwai din nan ne na bangaren shayarwa to kaga na bangaren shayarwa kafin a shayar fa ba su haramta ba shayarwan ne ya sa haka tunan su ne a tarihin lu'abbad bin rada'a su ma su ne guda bakwai kamar yadda muka fada a hadisi ya haru minan rada ma ya haru minan nasabi hadisin bukhari da muslim daga aisha allah ya kara mace da ibn abbas to akwai a taharimul mu'abbat bil musahara shi ma ta sababi ne ta sababi ne yanzu uwar matarka haramun ne har abada ko amma kafin ka aure matar fa ta halatta a gare ka sannan agwalanka ko agolanka ta haramta a gare ka in ka aure mahaifiyarta ka tare da ita kafin ka kafin ka aure mahaifiyarta fa bata haramta a gare ka ba amma kana auren mahaifiya ta haramta a gare ka har abada matar babanka haramun ne a gare ka har abada amma kafin babanka ya aure ta ba za ka iya aurenta matar ɗanka haramun ne a gare ka har abada amma kafin ɗan ya aure ta ba ta halatta a gare ka to waɗanda kuma suke haramci ne mu'aqqat haramci ne temporary su ne kamar haka aljam'u bainal mar'a wa uktiha mata yarinya ka aure ta da yatta ka hada ta da yatta ko ka hada ta da kanwata wannan haramun ne na har abada amma in yatta rasu ko ai in matar ka ta rasu ko ka sake ta mun gane ko ta yi ridda ta bar musulunci ba mun ce wannan automatic auren ya rabuwa to da zaka yi zuwa ka je ka aure kanwata ko yatta musulma wani gidan ma zaka samu shika ne yake faruwa a sake ya wallahi uba dan mutunci ya ce ni na ta shari'ar auren nan yadda nan ba ta da mutunci ita ta maka rashin mutunci dan girman Allah in kana son kanwata ka zo zan baka wallahi yana faruwa yana faruwa to wannan tahrim ne mu'akkad sannan hada mace da ummanta ko da gwaggwanta wannan haramun ne amma temporary ne idan yar ta rasu za a iya baka ummanta ko gwaggwanta ko kana auren gwaggon sai ta rasu za a iya baka kan waccan din ba hada su ne ba za a yi ba sannan sai ta ƙarshe a sai ta kusa da ƙarshe almar'atul mutazawwija matar da take da miji haramun ne a gare ka ita ce ayin da zamu shiga yanzu wal muhsanatu minan nisa'i matar da take miji haramun ne a gare ka dan tana da aure amma in auren ya mutu fa yanzu ta zama halal a gare ka sai ta ƙarshe kusa da ƙarshe afuwan ta ta kusa da ƙarshe matar da ka sake ta shiga uku ta haramta a gare ka hatta tanki hazaujan gairahu sai ta yi auren wani miji ta kunga wani shi ma temporary ne sai kuma almu'tadda matar wani da ya sake ta din amma bata gama idda ba ko da shika uku ne haramun ne a yi aure cikin idda amma in ta gama idda ta halatta a gare ka samari dai mata suna haramta ta bangaren dangantaka na jini da shayarwa da kuma musahara shine surkuntaka to waɗannan yanzu mun faɗi waɗanda suka haramta da waɗanda suka haramta ta bangaren na har abada da wanda na har abada ɗin farkonsa ba haramci ba ne wani abu ne ya faru suka haramci zuwa har abada duk mun kammala bayani a kansu to sai ta ƙarshe shine matar aure ita ce ayar da za mu tashi wata shekara in ta kai mu amma a yanzu za mu ɗan tattauna a kanta ko da yayyafa ruwa ne za mu yi wata shekara in Allah ya sa muna raye Allah muna roƙonka Allah ka sa muna raye cikin halin lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa mu tashi kan wannan aya din Allah subhanahu wataala ce wal muhsanatu والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم to alaran ba ka kai mu gaba wannan karatun wata shekara ne kai tsaye Allah subhanahu wataala ya ce cika to kenan na hurrimat alaikum ummahatukum wannan wawu din mazufiya ce akan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum ai wa hurrima alaikum wal muhsanatu kenan an haramta muku matan aure minan nisa'i na daga mata da suke gidan wasu illa ma malakat aymanukum sai dai matar auren ma in an kamo ta a gurin yaki ta zama koyan abin nan kwarkwararka ita ma ta halatta illa ma malakat aymanukum matan auren su ma in wanda aka kamo su ne a gurin yaki sun halatta amma da sharadi guda daya menene sharadi din Abu Sa'id al-Khudri yana ga ma sababin saukan wannan aya din yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Hunaini ya tura runduna zuwa ga Autas wani yanki ne ake ce masa Autas sariya kenan falaku aduwan suka hadu da makiyan gaba faqatalahum suka yake su fazaharu alaihim suka ci nasara su sahabbai wa asabu lahum sabaya suka kamo kuyangun yaki faka anna nasan min ashabi rasul sallam taharraju min gishiyanihinna sai sahabban annabi suna ganin to waɗannan ai matan aure ne aka kamo su a gurin yaki yanzu tunda kuyangun su ne yanzu saduwa da su ai kaman sun sadu da matan aure ne mata masu aure matan duk da cewa matan mushrikai ne sai Allah ya saukar da wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum ai su ma sun halatta a gare ku wayancan sun haramta amma wanda suka zama ku yangunku abin nan kwarkwarorin ku mun gane ko wasu suna karbar da kwarakwaru suna jami'in su da kwarakwaru kwarkwarori a wajen mu na Hausar mu ta Fulani to sai dai wayannan su babu laifi a gare su Allah ya saukar da wannan ayan ai fa hunna lakum halalun su ma halal ne a gare ku da sharadi idan qadat iddatuhunna idan suka yi istibra'i suka gama idda to nan istibra'in kwarkwara iddanta jini uku ne ko jini ɗaya ne wannan kowa ita muke tattaunawa ba sai ubangiji ya kai mu wata shekara insha Allah za mu tattauna anan kenan su ma wannan daga cikin wa'anda aka haramta a nan gurin za mu dakata kamar yadda muka faɗa yau ne za mu rufe wannan tafsiri sai ubangiji ya kai mu wata shekara insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya sa muna raye kamar da faɗa malami na kwana uku yayi yana halattar wannan guri mai albarka za mu gabatar da malam ya yi mana fatan alkhairi ya yi mana ya rufe mana wannan waje da addu'a kawai mu ga malam akan kujerar nan ya mana addu'a na faɗa shi ne malamina na fikihu bayan mahaifina na farko dukkan karatuka na fikihu wannan daraja ce da girma a gare ka ka zo wajen karatu ka ce ga wanda ya karantar da ni wannan aibi ne ga wasu wasu wasu matasa masu zafin kai wani har bugan kirje ke ni ba ba ni da malami ka zama banza baka da malami baka da uba kenan bai da uba duk wanda aka ce bai da uba a cikin al'ummar sai shege ne baka da malami a fagen karantarwa kai shege ne kenan baka da uba har buga kirje fa suke duk garin da bani da malami ulaika abai ko kowa zai zo da iyayensa ne waɗanda ya san nagartattu ne to wayannan su ne iyayenmu da suka karantar da mu ba ba ba ba wajen karantarwa ne kadai ba ubantaka domin amini ne ga mahaifi to kaga abin ya wuce duk inda ake tsammani kuma mahaifanmu su ne za su ka nuna mana su waɗannan su ne mutanen darajansu da muka san su muka yadda da su muka amince da su ku je ku yi karatu a gabansu mahaifinmu zai ce ya yau baka je karatu ban ci ai malam malam ya koma gona kuma ku gaita malamanmu suke da daraja wallahi za a yi za mu yi karatun wata bakwai wata biyar malam zai ce a rufe karatu saboda malami balami kar ya zama ci ma zaune me za a yi ce zan tafi gona zai ku ga ku ga astaghfirullah ku ga rashin mutuncin mu fa na ɗan Najeriya malami ya je shi zai je noma abin da zai ciyar da kai ya ciyar da kansa kuma ya baka karatu wallahi malam sai yayi wata biyar yana gona da noman da gyarawa a yi hutu sannan sai a dawo makaranta so shi ma muna kira ga ɗaliban ilimi musamman da Allah ya ba su rufin asiri malamansu da suke musu ɗawainiya a yi ƙoƙari kasuwancinsu da wahalhalinsu a ce malam zauna kawai ka yi ta karantarwa amma yanzu abin da malamin ne ya samu ma ake cinyewa wani ma zuba ido ake mai aka kawo gidan malam don a zo a yi layi a cinye a cinye na malam wanda malam ne za a zo a raba ya ce a gana wa duk a hada a bawa malam malam akwai lokacin da muka yi tarewacin da barbaru cewa malam za ka daina zuwa gona mu za mu ya ce sam sam ba wanda isa ku kyale shi da gonansa wannan malamai masu daraja kenan masu mutunci masu kare kimansu da darajansu kar reni ya shigo a harkar abin da nake karantar da kai malam muna maka addu'a Allah ƙara daraja malam zaka rufe mana da addu'a wannan guri insha Allah sai a iso nan ayi mana addu'an alkhairi malam dan mu ga malam a wannan kujeran namu Allah ya ƙara wa malam lafiya na'am alga ta na'am insha Allah nan ne malam nan nan ayi hakuri malam Allah ya ƙara lafiya malam Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara lafiya su Sheikh Ja'far Mahmud Adam mun zauna mun yi karatu wajen su Professor Rijiyar Lemo Allah ya kara musu lafiya Malam Ja'far Allah ya ji kansa to duk bayan mun dauki karatuttuka wajen wajen su malam ne wasu lokaci malam yana kawo mana masalolin fiqhu su malam Ja'far ana tattauna duk sai mun tuno karatuttukan mu na zaure Allah ya kara lafiya
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah wannan wuri dai da allah tabaraka wata'ala ya rabautar da mu mu ma ya ba mu ikon halartar wannan majalisi na shi malam to muna ƙara godiya ga allah tabaraka wata'ala kamar yadda aka sani wani suna da aka sama gidan Allah ya ji kansa a Kano gidan Ishaq Rabiu abinda aka daura kowar gidan aka daura Baitul Qur'an to wannan gida dai abinda aka sani ne Baitul Qur'an gida ne na Al-Qur'ani amma kuma tare da hadisi bayan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkanci wannan gida da mai karantar da shi wannan Al-Qur'ani mai karantar da wannan alhalin hadisi to saboda haka alhamdulillahi ba wani abin da za mu ce duk wani abin da za a faɗa ko ake fata ko abin ke buƙatar a faɗa to Allah tabaraka wa ta'ala ya ba malam faɗin duk abin da ake buƙata saboda haka Allah ya saka malam da alheri Allah ya saka malam da alheri Allah ya ƙara masa ɗaukaka da karama Allah ya ƙara buɗa masa basirarsa Allah ya ƙara masa fahimta Allah Ubangiji ya ƙara masa hazaƙa don alfarmar da alkur'ani Allah kuma ya shige masa gaba akan al'amuransa abinda malam aka sa gaba na ɗawainiyar musulunci da musulmi Ubangiji Allah ya agaza masa Allah Ubangiji ya agaza masa Allah ya taimaka masa Allah ya taimaka masa don alfarmar annabi da alkur'ani Allah kuma Ubangiji ya ƙara masa lafiya Allah ya ba mu kuma lafiya tare da zaman lafiya baki ɗaya Allah ya ba mu lafiya a wannan wuri da unguwarmu da garinmu da Najeriya da ma faɗin duniya gaba ɗaya ta musulunci Ubangiji Allah ya ba mu lafiya tare da zaman lafiya Allah Ubangiji ya yi fitina Allah ya yi fitina abinda za a sha amfani kuma Ubangiji Allah ka yassare mana Ubangiji Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka kawatar da mu da gare ta ubangiji Allah ka ɗora mu a hanyar sunna ubangiji Allah ka ɗora mu a hanyar sunna Allah ka ɗora mu a hanyar sunna Allah ka raba mu da hanyar bid'a Allah ubangiji ka raba mu da hanyar bid'a duk wani abu ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ka hane mu ma'aikata shi ubangiji Allah kar ka ba mu ikon yin sa dan alharmar annabi da alqur'ani Allah ubangiji ka raya mu rayuwar musulunci Allah ka ɗaki rayukan rayukan mu a bisa musulunci Allah kuma ka tashe mu a kan musulunci dan alharmar annabi da alqur'ani Allah ubangiji kuma ka jiƙan iyayen malam uwa da uba mu ma ubangiji Allah ka ji kan iyayenmu ubangiji Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu Allah ka ji kanmu ka ji kan malamu da malamu malumanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kan darama wanda suka rage da rayi Allah ka raye mu rayuwar musulunci Allah ka dauki rayukan mu da sa imani Allah ka tashe mu da imanin mu dan alfarma annabi da alqur'ani saboda haka malam dai muna ƙara fata Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara albarka abubuwa ne waɗanda inda za a biyo su har ma mu babu abin da za mu faɗa ga malam sai dai abin likan wanda Allah ubangiji shine ya sani kuma ya bar mu muke tare da alhalin malam kuma abubuwa duka wanda shi malam yake faɗa dai duka dai wannan to Allah dai ubangiji ya tabbatar mu da alheri Allah dai ya tabbatar mu da alheri Allah ya saka da alheri dan alfarma annabi da alqur'ani Allah ya ƙara agazawa malam Allah ya ƙara agazawa malam Allah ya ƙara agazawa malam dan alfarma annabi da alqur'ani kamar yadda Allah ya kawo mu wannan lokaci gashi inda aka yi hatama ta shi alkur'ani mai tsarki a wannan rana to Allah ta baraka wa ta'ala daga yanzu din yau dai shi alkur'ani ne aka yi hatama ta wannan tafsiri kuma gobe haka ci gaba za a yi da karatun da kuma abin da aka ta yi a shekara shi dai alkur'anin gida ne kullum tare da shi yake to saboda haka kamar yadda Allah ya ba mu ikon kawo wannan lokaci in Allah ya raya mu to Allah ya kai mu kuma baɗin kamar irin wannan lokaci lokaci wanda za a biyo wannan hanya kuma a taho kamar hakan ga wanda Allah ya raya har ma muna fata in Allah ya kai mu Allah ya kawo mu lokacin hakan in kuma Allah ubangiji bai kamu bai kai mu ba to Allah tabaraka wa ta'ala mu da muka gabata Allah ya sa mu cika da imani wanda suka rage da rayi kuma ubangiji Allah kai musu jagora to saboda haka ba wani duk dai abin da ake bukata maimakon a ce kaza kaza hanyar da malam yake akan take nan gida ne alhali halin na karatu na karantarwa na jawo hankali da 'ya'ya da 'ya'yan 'yan uwa da makwabta da ma sauran mutanen gari da sauran musulmi baki daya to saboda haka Allah ubangiji ya taimaka Allah ya bamu irin su malam Allah kuma ya bamu irin su malam Allah ya kara malam lafiya ko kuma kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya hore muku wannan jagora to saboda haka ai ta kokari dan an dora ku hanyar kokarin kuma kuna kokarin ubangiji Allah ya taimaka muku Allah ya taimaka muku Allah ya taimaka muku ku yi kokari kamar yadda wani mai waka yake cewa in lam takunu min lahum fatashabahu inna tashabbuha bir rijali falahum in dai ba ku zamo alhalin kamar manya manyan mutane ba in ba ku zamo kamar alhalin gwaraza ba in ba ku zamo kamar alhalin mazaje ba to ku yi kokari ku yi kama da su inna tashabbuha bir rijali falahum lalle hakika kama da mazaje wannan rabauta ne wato in kai yunkuri ka bi hanyar wani babba ka ce alhalin kana so ka zama kamarsa to kokarin da za ka yi na wannan matakin da za ka ɗauka ko ba ka zama kamarsan ba to zai kai ka alhalin matuƙar ƙololuwa to saboda haka albishir ga yanin dai malam abin da za mu yi ta ƙoƙari kamar yadda rayuwa ba na matabbaciya ba ce ana nan ana haka yawwa likulli ajalin kitab duk wanda ta ta riga ta zo saboda haka kuma sai kaga ya tafi to saboda haka mu yi kokari kamar yadda Allah ya hada mu da wannan rahama mu yi kokari mai ta karba mai ta ji mai ta karanta irin abin da ke bakin su malam babu wani matabbaciya Allah yana iya barin mu tare da alhalin malam kuma a'a a wurin Allah in ba aka yi kadara ba Allah na iya karban malam ya tafi rahama kuma ya bar mu wannan ya zama babban madogarar da kuma ta riga ta tahi don abin da dai aka riga aka yi in ka kula dai tun daga shi ma'aiki sallallahu alaihi da abin da aka tawo wajen sahabatu da ta wato da tabi'ai da tabi'u tabi'in da abin da ke gangare to za a iya ganin kullun dai abun kasa kasa yake kasa kasa yake kasa kasa yake yi don abin da za a yi dai to na baya dai ba zai yi alhalin kamar na baya ba fa innal farala lil mutaqaddimi saboda haka mu yi kokari wanda suka gabace mu dinnan to lalle akwai wasu abuwa ko da zaka zo kai wani karatu ya sha kai tai wani wuri to akwai wani wannan fifikon na sirrin ubangiji wanda yana nan boye to saboda haka ya mu yi kokari dai mai ta neman albarkan maluma mai ta neman abin da ke wurin maluma bakin gwargwadon rayuwar mu da su mu dage dai Allah ubangiji ya ba mu iko Allah ya taimake mu Allah ya saka malam da alheri Allah ya saka malam da alheri Allah ya malam albarka Allah ya malam albarka Allah ya malam albarka bi hurmatin nabi wal qur'an to in akwai wani zai ko kuma za mu rufe da addu'a to na'am to sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama